بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah mai kowa mai komai da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai tarin albarka a wannan masallaci na Hajji Abubakar Aliyu a wannan anguwa ta tatari Ali muna fata Allah ta'ala yanda ya haɗa mu lafiya ya sa mu koma gida lafiya hakika ba ƙaramin daɗi na ji ba da Allah ya bani ikon halartar wannan majalisi domin wancan watan mun samu akasi gaskiya na samu matsalar rashin lafiya wanda kuma na tafi da alkawarin cewa zan isar mana da wani saƙo Allah ta'ala kuma sai bai yadda a wancan lokacin ba a saboda haka ina yi wa Allah godiya da wannan dama da ya bani ina kuma ƙara jan hankalin mutanen anguwa lalle lalle su mai da hankali akan mai da hankali akan majalisin karatu duk wanda aka ce akwai shi to kai iya kokarin ka kaga da kai aka yi idan kuka duba anguwannan tana da faɗi matan anguwannan suna da yawa ka duba a layinku akalla akwai mata talatin ko arba'in sai Allah ya zaɓe ki keke kaɗai ya hana ki bacci ya hana ki hutu ya ce ne da miki izinin kika taso kika zo to ki amfani da damar da kika samu ta amince miki da ubangiji yayi kika zo in har kika dauka da Allah ki amfani da shi kuma ke ma ki isar da sakon ga wanda ya sama bai zama yana mai da hankali akan abu da ya shafi karatu ko wani abu mai kama da haka ba ba karamar daraja ba ce Allah ya zabe ka a cikin dubu ya ce kai ne Allah ta'ala ya zabe mu a cikin waɗanda suka kasance masu rauni ya fifita al'amarinmu kuma wani lokutan Allah ta'ala ya ba wa kowa iko ya zamo yana samun dama irin wannan. Amin yi alkawarin za mu ce wani abu akan mutuwa sai mu siffanta wankan gawa. Ba komai yasa nake ta ambatan mutuwa ba, mutuwa, mutuwa, kawai gani ne ba ta da lokaci, ba ta da aboki, ba ta da abin tsoro, ba ta da wanda ya gagare ta. za ki iya tafiya a yau zan iya tafiya a yau ba sarki ba bafade ba malam ba almajiri to yaya ba za mu ji tsoron wannan mutuwar ba ya ba za mu ji fargabarta ba ya ba za kuma mu shirya mata ba ya kamata mu dinga shirin da me ake shirin mutuwa guziri menene guzirin mai mutuwa duk waɗannan ya kamata mu duba tafiya ce wata mai tsayi wacce baki san ran da zaki riske ta ba irin wannan zaman zai iya zuwa yau mun ce kuma sai wani wata a maimaita shi kafin watan Allah ya riskar da ke ga mutuwarki zai iya zama a shekara aka yi zaman kafin shekarar Allah ya riske ki ga mutuwarki me kika tanada me na tanada saboda haka nan ina mana nasiha da mu zamo kullum muna da guziri guzirin menene tsoron Allah guzirin tsoron Allah domin ita mutuwa idan ta zo ta baka kuma cewa bari na zauna ko bari na koma na shirya a'a a haka baki shiryan ba zaki tafi a biki shiryan ba zaki tafi don haka lalle mutuwa abin tsoro ce Allah subhanahu wata'ala saboda ya ankarar da mu akan zancen mutuwa yace qul innal mautal ladzi tafiruna wannan amriya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى آله الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون
أينما تقولون
أينما تكونوا يدرككم الموت فقد كنتم فيه ولو كنت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تكون ذات يقول هذه من عند الله وإن تكون سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
wannan ita ce mutuwa Allah subhanahu wata'ala yana ankarar da mu da ita ya kamata kullum mu dinga jin ta a kirjinmu kamar yanzu ce za ta iya samun ka Allah subhanahu wata'ala ya ce ni ayin farko qul innal mauta allazi tafiruna minhum fa innahu mulaqikum ka ce musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan mutuwan nan dai da suke tsoronta suke guje mata suke nesanta da ita ba sa son tuno abin da ya shafe ta wani in ka ce masa mutuwa ma sai ya ce kai haba ba yanzu ba ai haba ai sai bayan kaza ana mai da mutuwa a cikin wasanni da raha ana ba'a da ita duk me takenmu muna tsoronta Allah ya ce, fa innahu mulaqikum da sannu za ta riske ku. Suma turadduna ila alimil gaibi. Sannan za ta mai da ku zuwa ga Ubangijinku wanda yake masanin ɓoyayyen al'amari, abinda kika yi a ɓoye. Allah ya sani, sai ce za a dawo da ke. Sannan shi wannan Ubangijin nan da kike ɓoye masa aikata kaza da kaza gurinsa za a dawo da ke. Wa shahadat da bayyanannun aikin da kika yi a bayyanan ma yana da shaida a kansu. Alimul gaibi wa shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum fayunabbi'ukum sai ya baku labari. Abin da ka san da ka yi shi a ɓoye ne baki sani mai gida bai shina ba kin yi kaza kaza kaza kin lalata ma auren wala Allah kin yi abubuwa ne daban-daban kin tafi kin buboka kin tafi kin buwaye kin yi tsibbata tsibbatan ki yanda kike so kin cuci abokiyar zamar ki kin cuci bakiwanciyar ki kin yi duk abin da kike so sai ya baki labari bi ma kuntunta amalin ko game da abin da kika kasance kina aikatawa shin ba za ki ji tsoron wannan ranar ba shin ba za ki ji tsoron wannan ranar ba? Allah ta'ala ya ƙara ce mana, aina mata kuno idrikumul maut. Duk yanda kuke, duk gurin da kuke idrikumul maut, mutuwa za ta riske ku. Abin tsoron shine sai ce walau kuntum fi burujin mushayyada. kai ko da kun yi wasu ginane ne masu tsayi bena bena kuke ganin kun tserace mata hakan nan za ta riske ku a wannan gurin ita benar ba ta damunta za ta bujuro muku a duk lokacin da ba ku yi tsammani ba a wani lokaci misali lokacin zamanin annabi musa an ce mala'ika na mutuwa ce ya faɗo masa gida kawai bagatata irin faɗo wanda yake mutanen da ba mutanen kirki ba sai ya faɗo gida annabi Musa da ya kalle shi sai ya talla masa mari saboda me ba tarbiya irin shirin gidan da ya masa bai ce komai ba sai ya koma zuwa ga Allah sai ce ka aike ni gun Musa amma kafin na isa masa da sako ya mare ni sai ce ka koma masa da shigar bil'adam don ka je masa da shiga ta mala'ika kuma ka masa shiga irin wacce kake wa waɗanda ba su dace ba. Sai ya koma, sai ya sallama, ya gaya masa shi ne mala'ikan mutuwa. Sai ce masa marhaba buka, sai ce amma faɗa zina zo kamare ni. Sai ce eh, ka zo da wani yanayi da ban fahimce shi ba, ba tarbiyya a cikin yanayinka da shigowarka me ya kawo ka sai ce na zo in nemi izini in ka yarda domin su annaba akan ba su zaɓi a ɗauki ransu ko a bar su in ka yarda zan ɗauki ranka sai ce idan ban yarda ba fa sai ce in baka yarda ba zan bar maka ranka sai ce to idan an bar min ran nawa kaman wani lokaci za a bani sai ce Allah zai iya baka zaɓi misali kamar yanzu ka je ka samu saniya ka ɗora hannunka a kanta iya gashin da ka dafa a jikinta a irga ɗaya biyu uku kowanne a matsayin shekara-shekara yake za a iya bar maka rayuwarka zuwa kwatankwacin shekara dubunnan da ka dafa sai ce sai kuma me sai ce sai mutuwa ya ce asha ashe dai za ta zo ko ya ce kwarai za ta zo lalle za ta zo ba fashi sai ta to in dai har wai duk na yi wannan tsawon na yi wannan daɗewar ban tsira ba dai za ta zo ɗin kawai ka ɗauki raina saboda haka annabi musa sai saranda ya ce me a ɗauki ran nasa kawai to ba ɗaukar ran ne abin tsoro ba kun ga kabarin nan kun ga rayuwa cikin kabari to ita ce a batsora ita ce a batsora domin mutuwa in yau kika mutu kika fara kwanciyar kabarin nan baki san ƙarshen sa ba tun daga annabi adamu har kawo yau ana cikin ƙasa ba saboda haka dole mutum mutuwa kuma abin da zai ƙara baka tsoro shine duk kyawun aikinki da kike tunanin kina sallah kina azumi kina fita wurin karatu kina kaza kaza sai ki ji a ranki biki samu nutsuwa ba a lokacin da kika tuna mutuwa shin kin dace ko biki dace ba za ku ga wayansu Allah ta'ala ya ba su wasu rahamomi wasu ni'imomi a lokacin daukar ransu a lokacin daukar ransu ko lokacin yanayin mutuwarsu ana ta sha'awar mutuwar amma sai ki ji ana Allah sa sun dace dole hakan ma duk da ana miki kyakkyawan zaton tsammani ake miki dole mu zama mai bainal khawf wa raja tsakanin tsoro da kwaɗayi muna kwaɗayin mun dace muna tsoron ko ba za mu dace ba duk wanda ya sa wa ransa ya dace to ya taɓe kuma duk wanda ya sa wa ransa ya kauce bai dace ba to shi kuma bai shirya ba domin ya yanke kauna ga Allah subhanahu wata'ala akwai wasu kisa masu kama da juna guda biyu wanda za ta tabbata muku kowa bai fi karfin tsoron mutuwa ba kowa san sayyidina Umar sayyidina Umar shine yana ɗaya daga cikin almubasharun bil janna an masa bishara da aljanna. Kai shi har ma annabi ya ce wata rana an nuna masa aljanna, har ya ga wata mata a ciki. Ya ce, Ya Jibrilu, wannan waye kuma gidan waye. Ya ce, sai an, a, Jibril ya ce mishi wannan gidan Sayyidina Umar ne. Annabi ya ce, sai ne sauri-sauri na wuce, ban tsaya na ƙarewa gurin kallo ba. da annabi ya ba wa sayidina Umar wannan labarin sai sayidina Umar ya ce kuma ya rasulullah baka tsaya ka gane mun gun yanda yake bai ce saboda kishin ka naji tsoron zama na karewa gurin kallo kenan dai yana da garanti yana da gida a aljanna ko to shi da yake da wannan gida a aljanna yana nan tsakanin tsoron nan da kuma kwaɗayi wata rana isar guda biyu duka akan sa ne wata rana annabi alayhi salatu wassalam yace masa ya umar ya kake gani a lokacin da ka samu kanka a cikin wani rami mai tsayin kamu biyu kamu hudu mai kuma fadin taku biyu wannan kamar siffar kabarinsu ne da suka yi lahadu kenan ko sai ya ce masa kamar yaya rasulullah sai ce kamar lokacin da zaka samu kanka a wannan gurin bayan ka bi kanka a wannan gurin sai kuma ka kasance ka kalli waɗansu siffofi raƙibin da atid sai ce wa man huma ya rasulullah menene su wane ne su wannan ya nuna daga wannan lokacin da sayyidina Umar bai taɓa jin sunan wa'inan mala'ikun ba sai a wannan rana. Sai ce waye su, sai ya ce masa alfitiyanul ƙabar masu fitina a ƙabari. Sai ya ce bai san su ba, ya suke. Ya ce suna nan haƙwaransu tamkar in kwatanta muku da katafila. Ita ce mai birkiɗa ƙasa ta turo komai ko? Haƙwaransu tamkar katafila domin me ƙasa duk gurin da aka burkiɗe ki ba ya musu wahala su tono ki idanunsu kamar walƙiya gashin kansu har suna taka shi sannan duk ƙofofin gashi da muke da sunna shi ma tsayinsa tamkar wancan gashi na kayansu annabi ya ce sautinsu kaman hadiri suna rugugi a lokacin da suke magana da mutum in sun maka magana ji za ka yi tamkar hajiri ne irin a yi tsawa mai rugugin nan a lokacin sai sayidina umar ya ce to a wani hali nake a wannan lokacin ina nan kamar yanzu na ina nan akan tunanina da hankalina sai annabi ya ce masa eh kana kan tunaninka da hankalinka za su same ka. Sai ce, Alhamdulillah, wallahi na isar musu ya Rasulullah, wallahi zan isar musu. Kun ga wannan ɓangaren yana tunanin inda yana nan akan wannan yanayinsa na imaninsa, to Allah zai ba shi sa'a ya nasara ya amsa tambayarsu. Ɗaya kenan? kamar wani lokacin sai ka ji a ranka Allah ya sa maka kawai gamsuwa da aikinka. To ɗaya ƙisar kuma. The same thing irin wa'inan bayanan annabi ya masa. Yana tare da annabi alaihi salatu wassalam. Sai annabi ya ce wa Jibril, ya Jibril ka siffanta mini mala'ikun mutuwa mana. ka siffanta mini yaya suke yaya girmansu yake yaya fuskarsu take yaya kaza yaya kaza sai annabi alaihi sai jibril ya ce mala'ikun mutuwa sun fi komi girma ba za su kwatanta ba duk girman da zan kwatanta maka sun wuce shi shi yasa duniya ba ta musu girma da na farkon duniya da na ƙarshen duniya za su iya ɗaukar layinsu, amin za su iya mala'ika zai iya ɗaukar ransu a lokaci ɗaya domin me su duniyar bata musu girma ba mu ne muke kallon sai an sha wuya a tafi guri kaza sai a su kawai gaba ɗayan mu kaman taro ne a tafin hannu annabi sai ya gaya masa haka ya ce kuma suna da haƙwara fiƙa ce tsayayyu tamkar ƙarfina aka ajiye a gurin suna cakan ƙasa da shi. Ya ce kuma idanuwansu suna feshin wuta. Idan suka kalle ka sai wuta ta yi tartatsi. Muryarsu tana da zafi tana da kauri. Idan suka yi magana za ka ji tamkar arabi ce ta faɗo maka. ya ce kai ba wannan ba a hannunsu nan rike suke da wata guduma da za a tara mutanen da suka tafi aikin hajji ku dubi girman mutanen aikin hajji ya ce wallahi ba za su iya daga wannan gudumar ba ya ce amma su wannan gudumar mai sauki ce a gunsu suna iya daga ta tamkar wannan sandattawa a sandar annabi kenan ta hannunsa sai yake kwatance da ita yace za su iya daga ta tamkar wannan tamkarar a wadan abin da yake hannunsu ina fata kun fahimta girman gudumar da za a tattara mutanen da suke zaune a filin ina arfa ya ce wallahi ba za su ɗaga ta ba amma su abunsu irin shafalan take za su iya ɗaga ta kuma za su doka ta awa a mutum ya ce wannan sautin nasu idan suka yi maka sautu dukkan jijiya da take jikinka tun daga kunnen naka har sauran gabanka wallahi sai sakarye wayana su ne waye mala'ikun da za su yi maka tambaya a kabari kuma kai ne za ka canja musu siffarsu ta dawo yadda za ta zame maka mai nutsuwa a wannan lokacin kawai sai aka ga sai na umar yana kuka yana kuka annabi ya ga kallon sai na umar yana ba shi tausayi kukan da gaske yake ya gigice ya kasa shiru kisar ba a ƙare ta ba annabi ya ce ya dafa Umar ya ba shi haƙuri, ya ce ka yi haƙuri, insha Allahu. Wannan ranar idan ta riske ka, wannan ranar idan ta riske shi ya ce, Akfe ka kuma, zan isar maka, ya kai Umar zan isar maka a gare su. Tukunne ya ɗan samu relief ya ɗan ji daɗi a ransa. amma me kenan dai ya nuna mana shi ma sayyidina Umar me wa'annan darajojin wanda sayyidina Umar fa annabi ya ce da da akwai wani annabi a bayana wallahi da Umar ne sayyidina Umar fa in kun tuna idan ya sauke ya faɗi magana sai ta dawo irin ayar da Allah ta'ala ya saukar exactly da maganarsa ma'ana in annabi ya nemi shawara wannan ya bada shawara wannan ya bada shawara to shi tasa shawara sai ta zama aya ce sukutum amma yana ƙarƙashin tsoro da kwaɗayi me yake nuna mana wannan ‘yan uwa wannan abin da yake nuna mana shine cewa babu wanda ya zama wani wanda zai yi tunƙaho akan mutuwa kowa ta riske shi tsoro yake kowa ta riske shi fargaba yake saboda hakan nan dole mu ji tsoronta dole kuma mu dinga jinta kullum yau ce ko gobe mu yi tanadi mu yi guziri kullum ina gaya mana guzirin shine mai tsoron Allah babu wani guziri mafi alkhairi kamar me guzurin tsoron Allah ka saka tsoron Allah a ranka ka ɗauka cewa za ka iya mutuwa yanzu ko in an jima ko kaza ko kaza wallahi ba zai barka kai sabo ba masu shantakewa suna yin abubuwan da suka ga dama mantawa suke yi da mutuwa duk wanda ya shirya wa mutuwa wallahi ba zai dinga yin abin da yake so ba sai dai me abin da Allah yake so. Wannan shine dalilin da yasa nake ta tunanin ya kamata mutuwan nan mu ɗauke ta kaman darasi kaman biyar ko shida. Kullum muka tashi zama mu taɓa mutuwa. Ina tunanin hakan zai juya mana tunaninmu na duniya. Mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin mu zamo ba dare ba rana muna kan shirin tafiya. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah kuma ya datar da mu ya sa muna kan harcenmu na imani ya tabbata a gare mu a lokacin tambayar kabari. Domin idan Allah ya tabbatar da kai, to ba abin da zai gagare ka amsa. Shi yasa a waccan kisar ta farkon, Sayyidina Umar da alfahari yake cewa ya isa ma mala'iku, duk zafinsu, duk ɗacinsu, duk yanayinsu, shi ya isan musu kawai. To amma fa ku tuna a wannan kuma duk kisar, sai ya ji ya karaya. To haka ake son mummuni. Kuma ku tuna mutuwa a bas tsoro ce saboda yanayin raɗaɗinta. A wancan zaman ina jin na karanta mana wata isa na wata yarinya da wacce ta damu da mutuwar da na har hankali. Har annabi Musa ya yi izinin gawar ta tashi tunda Allah ya bashi da wannan damar. Ya tashi gawar ya sada ta da uwarta. Ku dubi ɗa da uwa. Bata ji daɗin tashi ba. Sai ta ce ya umma kika yadda aka tashe ni a mutuwa? Bayan kin san na ɗanɗana zafin mutuwa a karo na farko? Kuma yanzu kina nufin na ƙara ɗanɗana zafin mutuwa karo na biyu? Ke kin san mutuwa uwata? Don Allah idan har ka ji wannan, madadin ka yi murna ka gudo gun uwarka kaza kaza, sai ma take uwar wone, take jan hankalinta, ta ƙware ta yanzu za ta sa ta ɗanɗana mutuwa sau biyu. ashe ku kun san akwai tashin hankali wasu daga cikin malama suka ce wallahi har a tashi alkiyama ɗacin mutuwa yana nan a ƙirjin mumuni kana jin zafin mutuwa don Allah ya ba za mu ji tsoronta ba don Allah ya ba za mu shirya mata ba saboda haka don Allah mu saka wa ranmu cewa duk wani aikin alkhairi da muka yi tunani ana yin sa mu zama muna ciki domin kwaɗayinmu ya fi yawa akan tsoronmu idan kana yawan aikin alkhairi wani sahabi daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah to an ce dama Allah ya yi komai a filan ɗin shi akwai ɗan wuta akwai ɗan aljanna akwai kaza kaza sai ya ce kwarai da gaske ya ce ta rasulullah don me ake aiki sai ce ai shi mumini yana yin aiki ne irin aikin yan aljanna shi kuma dan wuta yana yin aiki ne irin aiki dan wuta don haka nan daga nan duniya irin aikin da kake yi shine irin siffar ka a lahira idan me aikin alkhairin ka kullun kai ne wancan kai ne wancan kai ne to kawai kana dan jin a ranka kawai aljanna ce da man kai makowarka in kai ka kasance ka san kina yin kaza mara kyau kina yin kaza mara kyau to ke ma ki ji a ranki kina tunanin kai ke yar wuta ce kar wani ki yanke dan wani malami cewa ya ce wallahi kowa ya san makomarsa kowa ya san makomarsa dan wuta ya sani shi dan wuta ne dan aljanna ya shina shi dan aljanna ne yar uwa ki zauna ki koma ki lissafi ke a wani ajin kika sa kanki a wani ajin kika sa kanki kowa da kansa ya zaɓi masaukinsa in kin ga aikinki na alkhairi kullun sallah akan lokaci kina biyayya wa iyayenki kina biyayya a mijinki kina sadaka kina kyauta kina duk da kika ji wani aikin alkhairi sai kin ji bari ai dake karatu kika ji sai kin ji zaki fita kaza da kaza to kawai sai kika manta kake insha Allah kuke yar aljanna ce ke kika san cewa ke kanki ba kya aikata daidai gidanki mummunar tarbiyya kala-kala da izinin ki yarinyar ki tafi ta tayo fasikanci ta kaya miki kuɗi kuma ku ci gangancin rayuwa kala-kala na yaki ke ce mai ciniki da ƙarya da gaskiya a haɗa algush a yi abin da duk ba shi ba a tara daba a gidanki a cuci wata makwanciya a yi abin da duk bai kamata ba ke kin sani kin san abin da kike yi ki tafi gidan malaman banza su haɗa miki tsubbu ki zo ki cuci ƴar uwarki wayannan su ne aikin yi to ke ma kin shi ki ƴar wuta ci kawai gidan masaukin nan fa kwallobi ne babu na ukun su ko yadda ake cewa to dalla arab daga baya ana yi musu rahama su koma su ma ƴan aljanna saboda hakan nan kawai ƴan wuta ƴan aljanna ƴar uwa ki je ki wa kanki hisabi kafin Allah ya miki hisabi Allah ta'ala dama yi mana wannan izinin cewa duk daren duniya in za ki kwanta ki zauna ki ga me kika yi na alkhairi me kika yi na sharri ku duba ku gani ku gane kina kyautata wa kanki zaton aljanna ko ku kina kyautata wa kanki zaton wuta to kada mu cinye wannan lokacin zan takaita a haka za mu siffar wankan gawa saboda yanayin lokacinmu wani satin kuma sai mu darasi shi ma kamar haka kaɗan sai mu saka likkafani. Abin da ya sa nake so, kowar mu ta iya wankan gawa, wallahi shi ne abin da yake faruwa wai yanzu ya budurwa yarki ta mutu sai ki tafi kina ta kwale ma a nemo mawanta a nemo waye wasu ma wayanda ake nemowan ba masu addini ba ba masu ibada ba ke kina daga baya wai ana wankan yarki mu wannan ba daidai bane a tsarin musulunci domin me su mutuwar ba dole su bane ba sa jin tausayin da ke kike ji ba sa jin damuwar da kike ji ita kuma gawa tana son mai santa mai tausayin ta ne a wannan lokacin da take tausayi take so a nuna mata daidai da ɗaga gawa akwai na masu shi akwai na wanda aka saka kar ku yadda ƴaƴan waɗansu su zo su wanke ku in ke ce uwar kika mutu ƴaƴanki su wanke ki dama kin gwada musu so yana da kyau a ce kowa ta iya wankan gawa wankan gawan nan wanka ne normal amma me mafi akasari wayansu mu wai suna tsoro wayansu mu kuma yanzu nan kina zaune da marar lafiyar ki kina kallanta kina santa kina Allah ya baki lafiya wai kuma in ta mutu wai ke ce sai ki koma gefe so wani abin da ke so na yage mana za mu siffanta wankan gawa a insha Allah kuma sati mai zuwa amin wata ne ko wata mai zuwa sai mu siffanta likafani domin akwai kusakurai sosai musamman akan mai likafani abinda na shi na iyayenmu na da wallahi suna ajiye likafanin su da zanzan da ruwa da turare kullum a dakar su akwai wannan kayan idan ya kwambi sai su canja amma na yanzu kowa ya sakankance sai ka mutu a zo ana bilwa ana yawo a gari a masallatai yanzu kamar wancan satin babu masalla babu likafani a garin nan ana ta yawo ana ta yawo wai kowa ya dauka cewa sai sadaka za a bashi an fa ajiye sadaka ne saboda mabukata me kuɗi ya fidda kuɗin sai je ya saya a kasuwa sannan a likafani akwai waɗanda wannan turmi ɗayan ba a ishan su saboda wauta kawai wai kai ma kana da kuɗi baka san cewa zaka iya zuwa kasuwa ka saya ba turmi ɗaya ake bayarwa wannan na sadaka. Ki saya da kuɗin ki mana, kai gawa fa cewa aka ce daga cikin kuɗinta za a sai mata likkafani, nata na kanta ma, in ma bata da mai a ɗauka a kuɗinta. Wa'yansu mu manya kamar masu jiki, guda ɗaya baya rufa su, sai ki ga an ɗauki gawa tana galan. So da Allah kowa ta saka a ranta, in tana da hali likkafani ba wai dole bane sai an je masallaci an karɓo mata. ka tanadi kayanka ka ɗinka kayanka mamana wannan saffan lifkafanin da ake yanka zan zo muku da yankan lifkafanin wallahi ba shi bane na sunna so saboda hakan nan mu yi kokari mu gyara wannan layin saboda dai mutuwan nan dai yanzu ne ko an jima za mu siffanta wankan gawa insha Allah na yarinya da muka yi magana da ita yanzu misali mu ce wannan ce marigayiyarmu ko? Walaikumussalam. Kuna ji na? Abu na farko bari mu fara yin misali ga wayanda Allah ya sa aka yi musu mutuwa da daddare. Domin ana kwasan kwanan keso ko? To abin da ya kamata ga me wanda aka yi wa mutuwa da daddare an san gawa za ta kwana a keso. Don kar gaɓoɓi su san dare. Shi ne, da farko sai a ɗauko wannan ƙafar. Haka. sai a lankwasa sai a yi haka a lankwasa kuna kallo za a yi masa haka kamar sau biyar sai a kama wannan kafar ma sai a lankwasa sai a meta lankwasa sai ku rufe gawar ku sai ku bada safi wannan kenan to yanzu sai gari in Allah ya waye za mu wanki gawar mu da farko abin da ake fara kai Imam Malik kan cewa ya ce ai shi kawai a cuɗe ta kawai ko ina da ko ina kawai to kuma shi kenan wanka ne in kun lura kenan yana nufin kaman wankan janaba akwai lokacin da aka ce za ka iya ko ina kawai ka kuma ma jikinka yawwa to amma wa'anda suka bi shi tsari akwai abin da suke yi na farko akwai wankan tsarki ko wankan tsarki kowa ya san da yadda ake yin sa misali za ku daura mata alola za ku haɗa hannunta wanke za ku kuma ta kurkurar baki a mata shakar hanci a ɗaga ta a feto abin da yake hancin sai kuma a yi idan kuka tashi wankin kai bayan kun mata alola wannan kan an tashi gaba ɗaya ake haɗawa har da wuya kusan idan da a wankan janaba ne sai muka ce kai sai a yi sau uku ko to amma iyakan za a yi to a wankan gawa an tashi sai a haɗa kayan har zuwa wuya sannan me maji sai da ba wani in ce ta saka ma yana manta ma To, wannan abin da ya kamata a yi kenan. Eh, to sai abin da ya shafi wanka kamar yadda kike wankan janaba. Za ki ɗauki tsaginta na dama, ki wanke mata shi tas. Haka nan kuma za ki ɗauki tsagin hagu, ki wanke mata shi tas. Wannan wanka na farko kenan, wanka na sunna. kuma abin da na manta shine cewa akwai tsarki na tsallake tsarki abin da ake wagawa a lokacin da aka cire mata kaya sai a ɗauko mayafi mai faɗi sai a shimfiɗa mata a nan ɗinta ba a barin ta tsirara tsarki shine na farko kafin nan yadda na gudanar da wanka yawanci yanzu ana sa hand glove ana da yasawa ne amma a sunna ana so a saka abin da ya zama ba za ka iya jin al'aurarta a hannunka ba in ka sa hannunka ai za ka ji siffar al'aurarta to idan ka nannaɗa hannunka ai ba za ka ji ba to gaskiya abin da aka fi so shine ka nannaɗa hannunka yadda ba za ka ji ka taɓa wani guri da ka fahimci ma ina ka taɓa ba so ba a yi wa gawa tumbur za a cire mata kayanta da nutsuwa kamar yadda ɗazu na faɗa idan na jikinka ne zai maka tsabar yana tausayinka jikin ma da ƙyar zai dinga ɗaga shi amma kun je kun nemo su a gidan wanta da ƙyar ta zo ta tana markaɗanta an ɗauko ta kaza kaza biji biji za ta miki sai ta tafi ita kuma gawa tana son tausayawa to a hankali idan aka yi wannan wanka na farko an gama sai wanka na biyu akwai sabulu da za a yi wanka da shi ko kuma mai magariya. Ku fahimta da magariya ana sa ta ne a matsayin sabulu, ai ba su da sabulu mutanenmu na baya. Kumfa ne da ita, ita ce madadinsu na sabulu, saboda haka idan kina da sabulun da zaki wanki gawarki to ba sai kin yi wanka da magarya ba. Ba wai wata sunna ce daban ko wani falala ne daban a jikin magaryar ba, a'a sabulu ce kawai. saboda hakan nan sai kai wanka da ita idan ita aka samu a cuɗa mata jikinta ya kumfa sosai in sabulu ne in magarya ne fa ni'ima a cuɗa mata idan aka cuɗa sai a zo me sai a wanke ta tas a bi a ɗaure yake nan ko sannan me daga nan kuma sai a yi wanka na uku wanka na uku shine me shine wanda za a yi shi da kafur ko da turare shi ma a wannan akwai zaɓi idan kina da turare baki san kafur ba shikenan idan kina da kafur baki san turare ba shikenan idan kuma Allah ya sa kina da falalar duka guda biyu duka dai turare ne saboda kafurin kun fahimci kanshin sa yana da kaifin da baya barin kwari su ci jikin mamaci so wannan shine za a yi wanka na me na uku da shi annabi ya ce in ba a gamsu da wanka guda ukun nan ba a yi biyar ya ake maimaita na biyar na farko dai na tsarki ne ko to wannan ba a maimaita shi sai ku maimaita sabulu da kuma me da turare an yi biyar kenan sai kuka ga har yanzu dai wala Allah gawar ko hatsari ta yi ko wani jinya ta yi irin wani kuraje jikin duk yauke yauke dai har yanzu bai fita ba sai ku sake biyu shi ma wanne za a daɗa banda na farko ba a maimaita shi sai a yi wankan sabulu a sake maimaita na turare ana iya yin wankan har guda tara shi ma dai sabulun da turare su ake maimaitawa amma me ba a maimaita wanka na farko na tsarki in an tsarkake gawa ta tsarkaka sai dai gun da ake sake koma ba shi ne idan ana cikin wankan sai aka fahimci kamar misali ki zo wanke mata dan akan dan juya ta a wanke can gabar da take baya ko sai kika ji yauki a jiki kika gane alamar wani abu ya fita daga dubarta ko daga farjinta to yanzu me alolata ta karye ai to zaki maimaita mata alola kun gane amma idan ba a ji wani abu ba saboda wata gawa zaki samu ba zaki ji komai ba zaki same ta tas take so wannan ba matsala in kika riga kika yi kinyi kenan alwalarta kuma tana nan wankan tana nan duk da wannan taba ta da aka yi ba zai warware mata alwalarta ba ina fata an fahimta to wannan shine dai wankan gawan ba menene sabo a ciki idan yarki ta mutu me zai hana ki mata wannan wankan ke ke kadai ya daki wala zaki wanke kayarki ki nada kayarki akwai abin da ba a so wajen saka kowa ya wanka. Kin ga mutum da kika je kika ɗauko ta a can, wala Allah mahaifiyarki ne kin sha jinyarta ta rame ta zama wani irin abin ba daɗin gani. Sai ki ji ita Allah Allah take ta samu abokin magana. Taɓi kin ga gawar? Ai ta inna lillahi tana nuna tana jin tausayi wanda in ke ne ba za ki ba da labarin ba. Ba wanda zai siffanta mahaifiyarsa a lokacin da jikinta ya lalace a gaɓar jinya. Haka nan ɗanki, wala Allah wata ‘ya ce kike da ita kandararriya mai fitina, da ta mutu kuka zo kuke wankanta sai ki ji Allah Allah take ta fita ta yaya ta cewa ai ga irin laruwar take jikinta. Mata mu koya kanmu ibada da kanmu. Idan muka yi aikinmu da kanmu, mun yi maganin a fita a yi mana irin wannan yayatawa. Ina fata kowa ta gane inda abin da ba a gane ba, a tambaya. Makaranta ce ta ɗaliban ilimi, ko ma malama ne mu ma muna gwagwarmaya ne. Tashi ko? Da fatan kowa ya gane, in kuma da abin da ba a gane ba a tambaya. Matsa ciki a lokacin wanka ne, kafin ayi, kafin a fara ne, za a matsa cikin mai mafaci ana matsa ana matsa idan da abin da ya fita a lokacin tsarki sai a wanke shi idan kuma ba abin da ya fita shi kenan amma idan kuma an yi wankan an gama sai aka ji alamar wani abin ya fita to sai a maimaita mata alola wa alaikum assalam yaron ki namiji kina da dama ki wanke shi kina da dama ki wanke yaron ki namiji ke da babansa kuna zaune ke da babansa sai kun jira wani ya zo daga waje kuma abin da na manta ban faɗa ba a lokacin wankan gawar mu mu anan sai ki samu mutum goma mutum bakwai wai saboda ai kowa na jiki ne gawa ana son wankanta ne kada mutum ya wuce mutum uku mace ɗaya mai wanka mace ɗaya mai zuba mata ruwa tana gefe saboda jujjuya ta za ta dinga kama muku lokacin da za ku dan juya ta kusan dai takan zama tana gefen da wani guza dan daga dan wanke bayan ko to za ta muku wannan taimakawar amma ba sunna ba ce kiga an cika ban daki ko an cika kewaye da aka ajiye mamaciya wai dan za a mata wanka kowa yana tsaye yana ta inna lillahi wa a'a ki koma gefe sai ki mata addu'a amma wannan wankan ki bar shi me ya burgewar ki a wannan lokacin da a lokacin muna jin maganarta da muna jin maganar da gawa take a wannan lokacin wallahi idan taki ce da sai kin ji kamar ba za ki ƙara rayuwa ba ke ɗin ma gawa tana jin baƙin ciki a wannan lokacin yau ita ne wance ta yi mata ta zo ta ajiye ta a gabanta ta ne mata wanka ba gawar da bata jin ciwo to a lokacin da kuka tara mata mutane da wanda ya dace da wanda bai dace ba da tana da baki da me za ta ce kowane mamaci wannan abin yana tsoronsa yana gudun sa ranar da za a maka tsirara wanda duk bai kai ya ganka ba ya zo ya tsaya a kanka saboda haka nan mu dinga kiyayewa mu dinga shinan ba wai zo abin nan wannan tana can duk kuna tsaye akan gawa ba daidai bane kuma ba a yi wa gawa tsirara har ai wanka har a gama idan kuma aka gama sai a ɗauki tawul a tsantsame mata jikinta za a tsantsame ruwan tukunna a fara gyaran likafa wanda insha Allah zama na gaba za mu saka likafa Allah ubangiji ya sa mu dace a gurin da muka aikata daidai na na to mahallin da ya kamata a wanki gawa gaskiya an fi son gurin da bai da najisa amma saboda yanayin da muke da shi wasu lokutan wa'yansu na kan ga suna wanka a banɗaki amma idan dai har gidanki babu space ni na ga wanda aka cire gadonta ma aka yi mata wanka a cikin ɗakinta saboda to menene amfanin su wannan lokacin a mata duk abin da ya dace a wannan lokacin duk abin da kika yi wa gawa a wannan lokacin yana zama damuwa a gurinta. Kun ga in kika taɓa jikinta za ki cire mata riga? Za ta yi ifu, za ta yi ifin da ba za ki taɓa tsammanin cewa inda ke kunnen ki yana ji assaƙalai mu kaɗai ne ba ma ji mutum da aljan. Inda kina jin abin da mamaci zai faɗa a wannan lokacin wallahi da in kika tsorata ba za ki kai labari ba ke ma. Za ta yi ifu cewa mai kina raunata min jikina yanzu na fita daga cikin raɗaɗin mutuwa baki san duk jikin gyambo ba ne baki san duk azaba nake ji ba tana muku ifu kar ku taɓa mata jiki da zafi kika sa mata ruwan zafi a jiki ta ce tana jin zafi kika sa mata na sanyi ta ce tana jin sanyi shi yasa malama suka ce a saka ruwa baina baina ya zama ɗan lemu wannan fa ita ce gawa tana kururuwa tana ifu duk motsin da kuka mata a lokacin da ake juya ta za a wanke can gefen ɗinta ita kuma wannan ɗan taɓawan kuna yi a hankalin mayaya za ta ce muku wayyanta wayyanta wayyanta kuna fama ta tana cikin azabar mutuwa ba ta futa daga raɗaɗin mutuwa ba sanan fa ita ce gawa kuma sai ki je ki ɗauko wani bare da zai zo yana jagalata yana jagalata wallahi kowa ta koyi wankan gawa ta wanke gawarta da kanta Allah ta'ala ya samu dace wa alaikum salam mm. eh ai ko alola zaki zaki fara ɗiban ruwan ki wanke hannunki ya zama kin tsaftace tukunna ki saka hannun gaba ɗaya ki ɗiba kuma ana ɗiban ruwan da kofin ai ya fi sauƙi akan kaman kina watsa mata irin na wanka na yau da kullum da aka saba komai ana yi mata shine da ladabi da jin tausayi komai ana wagawa da ladabi da kuma jin tausayi saboda haka Allah ta'ala ya ji tausayin mu a wannan lokacin Allah ta'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa Allah Ubangiji ya taimake mu Allah raba mu daga ta a wannan ba daidai ba ne za a wanke shi wasu an kawo kafani za a iya wankansa a tsantsame ta a ajiye ta a gefe har a kawo kafani abin da na gaya mana kenan yanzu mu din tsoron mutuwan ne yasa ba ma tare da mulkafani muna tsoronta ban ma shirya mata Allah ne na san da kakata wallahi duk ran da ta canza likafaninta sai ta ce min ki zo ki gani ga likafani na abu kaza ga zanzan ina kin ga wannan ruwan zanzan dinta a robar faro take aje shi tace ba ta san wannan yan guyen guyen din nan ba za ku sami isasshe ba da kanta za ta aje kai har wai ƙwaryar wankan sayansa take to kun ga a wannan shirin da kake yi din yana sa maka jin kullum za ka iya tafiya. Amma wannan rashin shirin namu, ba zai hana mu kuma tafiyan ba. duk sanda ta zo za ta iya tafi za mu iya tafiya Mhm. ki buɗe bakin ki bana ji akwai saɓanin malamai akan wannan wasu malaman sun ce idan gawa tana fitar da abu ruwa haka ya dinga fita saboda tsabar raɗaɗin mutuwa azabar mutuwa ce take fitar da wa'annan jini da sauransu wallahi mu ji tsoron mutuwa ƴan uwana azabar mutuwa ne take fitar musu da wannan yanayin ko ruwa mai ɗan yauki ko kuma kaga jini ko kuma wani ma kaga kashi ko wani abin da ya kama da haka to wa'annan malama sun yi saɓani wa'ansu
wanda za ka yi ta da dare da kyau. An kira wanda wankan rana ne gaskiya ina mutu. Idan duba ga za ka gane haka. Sai suka sake ruwa wai ba a samu ta to duk wani iri ya sa wanda zai iya wanka ana ta zai samu kare. Sai sake duba ruwa da su duba wani. Shi kawai na cikin hankali na bai manta ba. Sai da din wato shi ilimi da malama ta kuma wa mar ilmu illa amali. Sai na ce to ai kun shi da amfanin na koye shi. Idan har yanzu haka za ka samu ina da halin da ba ku ne. kawai da zai tashi na bala da nan dani tsofaffi ne namu na gargajiya ana ta siriti shi mai jego ce haihuwar fara da rasu a yi hakan din ba muna wani ta bari saboda mai ilimin abin da aka bari wanda bai kamata ka ce shi bane da shi saboda saboda kuma tsoron da malama take gaya mana an kama kafa kawai da sabulu ne ana ta haka ana ta haka ba a yi wanka ne babu tsarki babu wanka na ibada na ciki dan ne sallama to kai shi wanda ta tunda sun fara manya ba damuwa ne ina ne akwai da tunda idan Allah ma ya mu fahimci aljani kalama ne wallahi muka tunce to yanzu meye da meye ne ko kuma an mata tsarki an mata alwala eh ya zan dage na sa mata to in ya mata tsarki ko mata tsarki a mata tsarki sai ci yanzu mura mata alwala mu dora mata da wani haki na addini haka da zai tunda kun sai ita gawa dole sai a rufe ta an rufe ta yace ku rufe ta ko me zuba ruwa ke da kike yi hannun ki yake ke ciki ke ma ba kina kazanta bane da rai ta ciki ne ita mai zuba ruwa tana bi muna bin cikin wannan mayafi ba da malama ta a rufa hakan da zan yi sai na cikin gangamin kwanci hantsin kuma duk akwai da a ciki kun ga da haka za a ke mai da maza kuma suna waje suna ta jira saboda rashin shiri shiri tsoron an kafa wa kankawa na ce ina da zafi wa ina ilimi da don an kwace mu an yi kaza da kaza in to an yi ai da ta ina da zafi wa ina ilimi na ta to yanzu wanka za mu sake kwata kwata wanka duk abin da kuma ta ba wanka ba ne muka je muka cire wannan najasa aka yi tsarki da alimi ya tana da kamar yadda malama ta faɗa muka ji shigogi yake mai haihuwa ne akwai ina na da yake zaunawa da idan ka mutu ka ce mai jego ka ci tubo shi ka ji tubo shi kamar yadda kika je wankan jego za ki ji shiga jini ki bul bul kamar kullum na ta yana fata ko sai ki da rai ki da lafiya to ita ma haka mai jego za ki ji shiga wani wuri kada sai an kan gode ta jin wani sai ki ji wanda mai kamar haka ya yi kul ya kuma to kamar ku ji wanda aka ta kan da kamar yake ba ta kamar na jijjige na jijjige muka jijjige akwai sauran bayan gida zai biyo bayan shi ma ka jijjige ko da ubani ko da yaro gidan ka a jijjige shi a jijjige shi yadda ya kamata amma misali su kamar irin da ciwon hanta ba ki biyo daga sama in haihuwa ne ko jinya haka za ki biyo daga cikin yadda za a ba ana haka bai da ake ko ko da dai aka bi yare ana so yaro da gaba ko aka zabi idan da bayan gida ko irin da zai biya ko a haka to a daidai wani lokacin za mu samu nisan da ya kamata idan da wannan a ba sai mu zai kamar da malamin ta ba a sake wannan sai dai in wannan aka gani to amma mun yi wannan ko to ga kin ba zai lalace ba sai dai mu sake wanka ni da shi ne da malamin kamar yadda aka sani wankan ya kafa sani biyu za ka iya yin wanka malamin da zai saba ilimi an ce ma zai iya zama tara za a yi uku za a yi biyar idan gawa gawa ne da ci idan hatsari aka zuba ta dungurawa a mota ko ta dungura ki ga cikin gashi wani tako da wani ya ya shi ya ya yi komi ko ya da marmari da ciki ya bushe sai da gari ya waye ko ya tara wayewa sai koma ga Allah ta'ala sai a so yana to a wannan wanka na daɗi wanda ba ibadar ba a nan za a fitar da wannan da shi zai iya karuwa a goma biyar din ko tara da yanzu ba da amma idan ba ki da dauka in ya wannan ku ya ku ya da kuma ko da misali ce yar wata da ce ba ki da to an yi kanta wanda ne tsakanin mu dukkan su kuma kawai jira ba a ba a ce ba ni kokari ya dace wallahi bai surku ya wanke ka na wanke naka wallahi ya fi dace mana an taro mutum da uwa ta kada ina an ɗaura sun ce kan saboda da kira wa malama sun ce da ni ki haƙuri ɗauri da zaki na wata ki ta ke ki ce ki bai sai da kisa ta a cikin littafin sai in tuno rayuwar mu kamar yadda yaran da suke mai gobe sai in ji kai sai in ji wani abu wanda zai zama ne jefar da ni ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai in ji Allah ya damu da zuwa da haka ne ta dubaɗi ne ta dubaɗi sai in ce kai ko za mu kira mu Amira sai in ji abin da zuciya ana ta haka sai in samu da yi na zuciya guda ɗaya sai Allah ba ki kan zabi cewa ne mata wannan wanka cikin nutsuwa sai bayan na gama alfama kuma da ji wani sabon tausayi da ya zo mun wata ya kasa amma ni kawai kaunar da nake so in nuna mata shi ne jinyar kanta wallahi kai kokari ka taimaki dan uwan ka ko ma ya gode ka zama kai da zaka masa tsaftatacciyar jinya wadda addini ya tafi ta bari mun ka sai ki ta ma kai mun ga mun ta kaza ka da ya rike haramun ne ko ki wanti ba ya goyon dawa ko ki da ta bai ko ga wani abin wanda bai saba ne a cikin mutanen da na fara haka ni ma kakarin ku sai ko ko ta baye sai ka zama haka haka sai ka bi ta sai ka zaba a layi saboda in sirru ne amma idan mu muka dage muka ilimi yi wa mijin mijin ko ya miki ko ɗan wani sun yi wa ƴaƴan ki yayi mun tsalle ya fi sirri ya fi lada ba kuma ya fi nuna wa ne ƙaunar ta ne to ubangiji Allah ya dace da mu ya sa wannan ilimin da muka ce malama ta karanta kowa za ka jajirce ba wai a yayin ku ta yi mutuwa daga nan sai ki ji an zurruma kira ta tsakiya cikin gari Salamu alaikum. Salamu alaikum.
ya za mu yi nan ƙasar mun ma wata rana wuri Salamu alaikum.
a yanzu a yau ina ba mu tafi da zamanin wasu za su zama gawawa idan an rubuta mana ba. To mai kokari da Allah mu dage wannan ilimi ko kuma ya zama domin iya haihu da gida a kusa kofi masu ilimi gida amma yanzu wasu yan tsofin da su sun san tafi da zuwa wani waje ba su ci gaba da wannan ilimin ba sai a yi ta cakuɓawa. Ya za an yi wanka ke kuma kina da nisa a jinki an dauke ki an zuwa dimbura ki a cikin lufafarki sai maza sun daga ai abin bai yi ba su ma a san da masu buɗaɗɗen baki a sarwa. dan Allah mu dage mu jajirce mu sa mutuwar kusa da mu kamar yadda magabata suke yi suke adana ta domin mi a kullum tunanin mutuwar suke kullum suna wurin su mi sai su mutu suke gari shi yasa suke boye wannan abubuwa da za a neme su a lokacin sai kiga kan an je a je yankowan ana ta neman na sadaka ana ta waye duk an rasa amma za mu iya sayan kayan sallah mu tanada za mu iya sayan kayan aure yayin mu mu tanada amma na mutuwar mu saboda ban ma san ta ban ma tanada da Allah mai kokari mu koma ga Allah ta'ala mu sa wa zuciya mutum da an ce sai mun dandana ta wajibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nato ina ga mu sauran garari ko ba haka ba to ubangiji Allah an kwana da mu abin da muka ji wa'anda ba su zo ba Allah ta'ala ya sa mu isar musu da sako domin mi mu amfana baki daya shugabannin wannan kungiya ta nisa usana ta tagun local gamba Allah ya saka muku da alkhairi yan agaji da yan angwani da kuka zo daga wasu maraga daga ne sai suka zo to Allah ta'ala ya sa mu amfana Allah kuma ya saka wa mu da alkhairi ya sa mana a cikin mizanin hasanat namu masu wannan masallaci na Sheikh Abubakar Aliyu Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi ya kai musu ladan su ma da dukkanin wanda suke bada dawaniya ta guduma wajen kulawa sharewa ubangiji Allah ya saka mana da alkhairi baki dan insha Allah zan ba wa ma abin magana da abin da ta gaya mana babu sai mu addu'a domin mu koma insha Allah
To alhamdulillah. Ina fata ta samu nutsuwa akan zancen da muke. Zancen me muke? Na'am. Mutuwa. mutuwar ce ta kawo wankan aiko Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya tabbatar da harshenmu Allah ya tabbatar da harshenmu mu cika da imani Allah ya tabbatar da harshenmu mu cika da imani Allah ya ba mu ikon canja al'amuranmu waɗanda ba sa da kyawu Allah ya ɗora mu akan kyawawan babu wanda yake da yaƙinin yana da kyakkyawar ɗabi'a har sai in ya tabbata kan neman dacewa domin idan ka ɗauka cewa kana da kyakkyawar ɗabi'a kana da kaza to ai kuma baka dace ba daga lokacin da ka ɗauka ka iya kai kashi daidaita kai ka shiryu to daga lokacin ka taɓe Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدنا بين المشرق والمغرب